a wannan gari mai albarka na biyu a cikin jihar borno a wannan yammaci na asabar yau muna ashirin da biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa birnin madina yau muna shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da shekarar bature yau muna sha shida ga watan takwas shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka wanda da ikonsa da kusurarsa da yardarsa da amincewarsa muka samu halartar wannan gari mai albarka da haɗuwa da yawanmu a cikin wannan gari a cikin wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala muna masa godiya godiya marar iyaka babu shakka na yi farin ciki kwarai da gaske da gani na a cikin wannan gari a cikin yan uwana wanda na dade ina burin su samu lokacin zuwa a samu irin wannan haɗuwa wacce Allah da manzansa shi ya haɗa muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya kuma muna fatan ya ƙara mana a cikin falalarsa sannan muna yi wa ‘yan uwa musamman shi alhaji mustapha imam wanda ya yi tanziriya ganin cewa an samu halartar wannan gari da kuma samun irin wannan haduwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi ya kare shi daga dukkan wani abinci haka nan muna addu'ar أرجع سداك أورا من أولي الله سبحانه وتعالى لباس زمن لك بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير الله باس زمن لك إلى سنة البركة من أورث باس الدنيا طيب sannan muna godiya da sauran yan uwa duka mutanen biyu waɗanda suka yi mana kyakkyawar tarba ta lokacin da muke hanya har lokacin da muka shiga wannan gari mai albarka har zuwa yanzu muna masu godiya da ku yan uwa da samu halartar wannan zaman Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu gaba da cikin ladan matashiyar da nake so ki magana kan ta matashiyar ce tana da fadin tana da girman ta lokacin da kani irin wannan ba za ku iya tattauna ta daga dukkan bangarorin ta ba amma dai da babu gara kana saboda haka ko da garin zai waye sauran kuma ubarwa lokaci insha Allah wannan matashiya kamar yadda dan uwa malam Al-Qasim Abdulrahman ya faɗa tace baiwar da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam baiwar da ya masa babbar baiwa da Allah ya wa dan adam ta aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan duniya ta tunda Allah subhanahu wataala ya halicci duniya da abin da ke cikin ta bai taɓa yi wa ɗan adam wata baiwa mai girma ba mai mahimmanci kan rage kabbara saboda mu kai ƙarshe za ku cinye lokacin kuma Allah bai taɓa yi wa ɗan adam tun daga lokacin da Allah ya halicci duniya bai taɓa yi masa wata baiwa mai girma mai mahimmancin gaske kamar baiwar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani al'umma ita ce baiwar da tafi kowace ita ce kyautar da tafi kowace kyauta da Allah ya taɓa wa ɗan adam duk wani abu da kake ganin Allah ya baka na rayuwa da Allah ya yi gaba daga babu ya sai sanya maka rayuwa ya baka abin da rayuwar za ta tsayi da shi ya baka ci da sha da sutura da wurin zama da iska da kake shaka da ruwan da kake sha da abincin da kake ci da dukkan wani abin da zaka gani na ni'imar Allah da ya maka wallahi babu ni'imar da ta kai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ka Allah ya dace ka a cikin dubbin halittun da ya yi ya aiko maka annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabinka manzanka wanda zai karantar da kai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله جهك الله يا يبيوا يا يبيوا كمؤمنين yayin da ya aiko musu da wani manzo daga jinsinsu yana karanta musu ayoyinsa yana tsarkake su yana kuma koya musu littafi da hikima wato littafin Allah alqur'ani da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu lalle sun kasance gaba aiko shi suna cikin mata mabayyana هكذا الاتجاه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شيني ألا وجعلك هو أميي وأن باسا ركوتو باسا كراتو لا رباوة يا يوم يا أيكو مسو دون منزولة كشكيسو يلا كرت يا مسو آيوين آيوين الله سبحانه وتعالى يا بني ويا ايها الامه العارفه انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كتيني متني كمركم انا من وحي cewa abin bautar ku abu bauta ne ɗaya kawai shine Allah haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da cikin sahihai da hadisin Abdullah ibn Mas'ud ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana basharun mithlukum anta kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta ku tunani saboda haka Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a mutum bai yi shi mala'ika ba domin da ya yi shi mala'ika dole ne sai ya mayar da shi mutum din sannan za mu iya sauraron sa mu fahimce shi da Allah ya ga dama ya aiko shi mala'ika ba za mu iya tunkarar mala'ika ko mu zauna gaban mala'ika ya koyar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an nuna mun mala'ika jibril da fiffiken ɗari shida kowane fiffike guda ɗaya ya tokari tsakanin sama da ƙasa kuma guda ɗari shida wanda ya gani to saboda ka idan za ka iya tsayawa gaban halitta irin wannan nan halittar aljani wanda tsoro take babu bare kuma ta mala'ika shi yasa Allah ce wa law ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alayhi ma yalbisun da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabi ya zama mala'ika ne da dole ne da shi ya zama mutum ne kuma wannan rubin da kuke ciki za su za ku ci gaba da zama a cikin sa dan za ku ci gaba da cewa ba mala'ikan bane mutum to amma cikin hikimar Allah sai ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane shine min anfusikum ko min anfusihim laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum Allah ya ko annabi daga jinsin mu mu mutane saboda za mu iya samun nutsuwa wajen karɓar karatu daga wanda yake jinsin sannan kuma za mu iya koyi da shi idan yayi wani abu za mu iya kwaikwayonsa a cikin ayyukansa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da a ce mala'ika ne sai mu yi wa Allah uzuri sai mu yi wa Allah hujjar cewa ba za mu iya kwaikwayonsa ba saboda mala'ika ne abinda mala'ika ya ba za ka iya yi ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda haka kai ka sai kai wa Allah uzuri ka kafa masa hujja da cewa mala'ika ne kai ba za ka iya kwaikwayon sa ba to sai ya yi mutum saboda haka sai ya ce mai koyi da shi sai ya zanto za mu iya yin koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ma zai iya yin koyi da abin da annabawan da suka gabace shi saboda dukkan su mutane ne Allah ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiriyar annabawan da suka gabace ka saboda haka Allah subhanahu wataala yayi ma wannan al'umma baiwa babba ya aiko musu da annabi kuma annabin ya zo daga jinsi ba daga wani jinsi daban ba sai da za su iya zama da shi su saurare shi su koyi da shi shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kiyaye mana dukkan wani abin da suka gani tare da shi sallallahu alaihi wasallama karami da babba duk wani abu duk wani motsi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai idan su suna yana kansa saboda su nakalto abin su ruwaito abin har ya zo gare mu al'ummar da za su zo bayan su ma su samu wannan abu su bauta wa Allah ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala sai ya ba shi aiki kamar haka yatlu alaihi ayati zai karanta musu ayoyin alqur'ani zai ja hankalinsu zuwa ga ayoyin Allah da suke sammai da ƙasa su ne al'ayatullah al-mashhuda ayoyin Allah da kuke iya gani na halittar sama da ƙasa da abin da yake cikinsu manya-manyan halittu da suke da suke ya da muke iya ganin su da waɗanda ba za mu gansu ba awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay ba za su kalli su yi nazari cikin mulkin Allah na sammai da kasa da abin da ya halitta a cikinsu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu jan hankali zuwa ga ayoyin Allah wanda muke gani da wanda muke karantawa a cikin littafin Allah wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama aiki na biyu shine tarbiya yana yi wa al'ummarsa tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya zo kawai da ilimi bane ya bayar da ilimi ya tafiya sa'a mai tarbiya ba a taɓa samun wani wanda ya ƙware wajen tarbiya wajen reno na ɗan adam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi yasa ya zo a cikin hadisin muawiya bin hakam as-sulami da imam muslim ya rawaito lokacin da ya zo madina ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ya fito daga ƙauye saboda ka bai samu kyakkyawan kyakkyawar tarbiyya irin ta musulunci ba bai samu karantarwa irin ta musulunci ba da ya zo ya shiga sahu ana sallah wani ya yi atishawa sai ya gaishe shi sai ya ga wani ya yi atishawa ya ce alhamdulillah an ce ka ce da shi ya Allah amma banda a sallah banda lokacin da kake sallah ka ji atishawar wani ka ce da shi yarhamukallah to shi bai sani ba sai ya faɗa sai sahabbai suka kalle shi wani kallo da yake nuna suna masa inkarin abin da yi saboda ka sai ce ya aka yi kuke kallo na haka sai kuma ya yi magana bayan da ya ce yarhamukallah sai kuma ya sake wata magana da ba ta da alaƙa da sallah shi ne bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja shi a jiki yace kaga wannan abin da kai bai dace da sallah ba bai dace da sallah ba abin da ya dace da sallah karatun alqur'ani da tasbihi da ambatan Allah to shine a cikin maganar sa da yake yake cewa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ma tahara bi wala nahara bi wala daraba ma ra'aytu mu'alliman qattu أحسن تأليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا ولا نهرني ولا ضرب بي كارين با بي من دكا من نوابا بل تنايد الدين kawai gaya min yace wannan abin da kai bai dace da sallah ba ga abin da ake a sallah a karanta alqur'ani ai tasbihi ai tasbihi abin da ya kasance da ambatan Allah yace amma bai kyare ni ba bai zage ni ba bai gaya min magan magana ba ballan ta nayi dake to shine ke cewa wallahi tunda nake ba taba ganin wanda yake koyarwa kamar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin malami da yake ba da tarbiyya ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne lokacin da wani arabi wani ba kauye ya zo ya tsari a cikin masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci dakin Allah ne wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahad fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu sunan Allah ake ambatan a masallaci rubuce shi ake yi to amma wannan saboda rashin ilimi da rashin samun karantarwa saboda yana kauye da zama da yazo sai ya fitsari sai koma gefe kun san lokacin annabi sallallahu alaihi masallacin sa babu shimfiɗa a rirayi na bai suke sallah idan aka yi ruwan sama ma a cikin tabo suke sujjada cikin daka suke yin sujjada sauraka ba shi kuɗa sama kuma ba rufi sai lokacin sai na umar ne aka yi wa masallacin annabi rufi ya zanto ruwa an yi ruwa ba zai sauka ciki ba amma har lokacin sai na abubakar haka yake a buɗe sauraka aka yi ruwa a cikin tabo suke sujada in kuma lokacin zafi ne tsananin zafi a cikin tsananin zafi suke sujada cikin rere sauraka da ya shigo ya ga ai zai iya komawa gefe haka ya tsari bai ga wani abin da zai hana shi tsari ba a san mutum kowace kowace irin jiya ya shawo zo nan ai kaga ba zai tsari a nan ba saboda ko ina ya duba a shimfiɗe to amma can duka rayuwar kuma sannan bai samu ilimi ba saboda haka sai ya koma ya fitsari yana fara fitsari sabbin suka yi kansa suka fara daka masa tsawa suka fara jifarsa da maganganu annabi ya ce ku dakata ku dakata ma la tujrimu kada ku birgita shi idan ku birgita shi karshe ya tashi ya bata ko ina ma da fitsarin tunda ya fara zai rike fitsarin sa duk sai ya ke cin sa saboda ka karshe ne ba ya dan bata wani guri kadan da za a iya magance abu sai bata kuma wata kila ma watsa mu ya bata cikin sa kaga ba hikima ne ce ku dakata ku dakata kar ku kar ku zagana shi sai da ya gama ya kira shi a ƙarshen sai ya masa ce ba a haka a masallaci ka ka ga abin da yasa innal masajid lam tubna li zalik ba gina masallaci dan a zo a yi bawali a ciki ba an gina shi dan a yi sallah a bace Allah to ganin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi duk da cewa ya yi irin wannan kadubara amma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tattausan murya ya jawo shi ya gaya masa ya ba shi ilimi da ya koma gefe yana addu'a sai ki ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada sai ki addu'a ki ce ya Allah kai min rahama ni da Muhammadu ni ban da mu bi kada kai kowa rahama kada ka ji kan kowa sai ku yi annabi ji shi yana wannan addu'a ita ba kan ka tsokara shi annabi kira shi ce laqad hajjanta wasi'a ka kuntata abu mai yalwa Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay wasi'at kulli shay'in rahmatan wasi'at kulli shay'in rahmatan wa ilma kamar Allah ta yi ruku mai ta yi ruku ila ya za ka takure ta akan mu biyu a shahid haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika yi wa sahabbansa tarbiyya yake musu tarbiyya ta imani idan ya ga kuskure ko ya yi baya ga ya ga mutane musamman ma idan kuskuren ya shafi tauhidin Allah kadai ta Allah inda ya ga cewa wani yana kokarin ya kawo wani abin da ya shafi tauhidi wanda shi ne tushen addini gaba daya duk addinin ka in babu tauhidi a banza kake da shi duk wanda ya rasa tauhidi kadai ta Allah a cikin bauta duk abin da zai yi a banza yake in ya mutu ya mutu a banza duk abin da yake da shi gurin Allah subhanahu gaban Allah subhanahu wataala da tarin ayyuka masu kyau in dai ba tauhidi وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الذي أي أي تاشي يوان shi kamar yadda kasan yana daidaita ƙura haka Allah bai da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari ba sahabbansa suka karki kauce hanya a sha'anin tauhidi ku duba lokacin da wani ya zo yake cewa masha Allah wa shidda in Allah ya ga dama ka ga dama wato kamar yadda shi Allah ya so sai ce in Allah ya so ka so sai ya gwama annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa shi tare da Allah a cikin mashi'arsa nabi ya daka masa rawa ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda kishiya za ka sani Allah ni za ka sa kishiya ga Allah annabi ya ɗauki wannan maganar a matsayin sanya wa Allah kishiya Allah ce wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kada ku sa wa Allah kishiyoyi kuna sani annabi ya ɗauki wannan maganar wataƙila a waje na ko a wajen ka da farko za mu kafa ba wani abu masha Allah wa shi annabi ya ɗauke ta a matsayin ya ce kul masha Allah wa ka ce in Allah ya in Allah ya ga dama da yardar Allah da izinin Allah ba sai ka hada da ni ba mashi'ar Allah ta shige ba ta sha'una illa in sha Allah mashi'ar Allah ita ce mashi'a annafiza abinda duk Allah ya so sai ya wakana ko wani mai so ba abinda Allah ya so wakana kan ba zai wakana ba ko duniya za su za ta so ya wakana nabi ya daka masa tsawa haka nan lokacin da ya kamar da yazo cikin hadisin Abu Wa'il bin Laythi yana cikin sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya yake tare da sahabban sa yake da Hunain sai suka wuce ta gaban wata bishiya mushrikai suna rataye ta kubban su a jikinta suna neman tabarruki wato ta sa musu albarka su yi nasara in suka tsaya sai sahabbai waɗanda suke a lokacin waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba ba wai duka sahabban ba ana hadithu al-ahd bil islam ba su daɗe da shiga musulunci ba sai suke ce ya rasulullahi ij'al lana zata anwar kama lahum zata anwar kamar da waɗannan kamar da waɗannan suke da bishiyar da suke rataye makamansu suna neman albarkarta mu ma ka samo mana bishiyar da za mu rika rataye makamanmu mu nemi albarkarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daka masa tsawa ya ce lalle wannan su ne hanyoyin waɗanda suka gabace ku lalle za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku ɗani da ɗani wato babu babu bambanci lalle kun faɗi irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya wa annabi Musa alaihi salam bayan Allah subhanahu wataala ya kirkirar da su daga ruwa ya halakar da fir'auna da mutanansa ij'al lana ilahan kama lahum aliha قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون النبي موسى سكت النبي موسى ما اجعل لنا إلها كسامو من أبو بوتا كسامر من أبو بوتا كمين سكي أبو بوتا da ce annabi Musa ya ce ku dai har yanzu mutane ne jahilai da kusan komai ba waɗannan abin da suke cikin su halaka abin da kuma suke aikatawa ƙarya ce ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita wannan maganar ij'al lana zata anwa kama lahum zatu anwa annabi ya daidaita ta da maganar mutanen annabi Musa da suka gaya masa ij'al lana ilahan kama lahum aliha daidai yake da kace a saro maka wani abun bauta ba da Allah annabi ya nuna musu wannan abar magana ce mai girman gaske da za ta kai mutane zuwa ga halaka annabi ya daka musu tsawa lokacin da yaji wata wata yarinya haka matashiya jariya matashiya haka tana ‘yan wato waƙe-waƙenta haka irin waƙe-waƙe na alfahari da ƙabilanta da iyayenta da kakanninta da danginta wanda wani abu ne sananne a cikin larabawa sun kasance sukan yi waƙe na nuna alfaharinsu da asalinsu da iyayensu da kakanninsu da abin da suka kasance suna yi na ciyarwa da karamci da girmama bako da taimako sai take irin waɗannan 'yan waƙe-waƙen sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a cikin baitocin ta sai take cewa fi na nabiyyu ne alamu ma fi gani a cikin mu akwai wani annabin da ya san abin da za a yi gobe haka fa tace a cikin mu akwai annabin ma da ya san abin da zai faru gobe annabi ya daka masa tsawa ce dai hada wa quli bima taquli bar wannan magana wannan magana banta ci gaba da abin da kike yi na kwarzanta iyayen ki amma wannan magana ki banta yarinya ce kuma karama yarinya ce karama amma ya ta tafi layi saboda bai ta danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sanin abin da zai faru gobe wanda kuma wannan yana cikin mafatihul ghaibul khams mabudan gaibi guda biyar da la ya'lamuhunna illa Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah daga ciki akwai ma tadri nafsun ba za ta ci ba gadan ma tadri nafsun da ayi adam ba wani rai da san abin da zai samu gobe gobe bai san abin da zai samu ba amma nan ta ce annabi ya san abin da zai faru gobe shi kuma ya san Allah subhanahu wataala ya ba shi umarni ya faɗa musu da babban murya cewa bai mallaka wa kansa amfani ko cuta ba sai abin da Allah ya ga dama qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين saboda haka Allah ya gaya masa cewa kada ya gaya musu da babban murya ya gaya musu ya faɗa musu da babban murya cewa bai mallakar wa kansa cutarwa amfanarwa ko cutarwa sai abin da Allah ya dama sannan da ya san gaibu da ya yawaita alkhairi kuma da wata cuta ba za ta sani shi ba haka ne ya masa wala aqul lakum inni malak قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي فجاء تسكوتين الله بقى عن مناسك بقى بعدين نجي أنا بقى أرزكي بقى الله نجي بقى الوقت سنة بزن شبك ناسا غيب بقى كجاء مصر بزا بقى سن غيب بقى haka dai rabiya masa ya ce da shi fa qul innamal ghaibu lillah kace gaibi na Allah ne kawai shine ma'anar innama innamal ghaibu lillah kace ilimin gaibi na Allah ne kawai to wanda aka ba shi wannan koyarwar ba zai yadda wanda zai ce ya san abin da zai faru gobe ba sai daka mata tsawa irin wannan suna nan da yawa shine ibadatul nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wani ɗaya daga cikin manyan malaman mu Allah ya kansa Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi ya rubuta littafin sa na master's master's degree akan wannan topic din himayatu Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabawa wato alfarmat tauhidi kariya kada wani abu ya zo ya kisa wannan duka bangare bangarori ne da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da tarbiya da ya ba wa al'ummarsa bai bar su sun saki layi a komai ba a komai dukkan kantar abu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawatar in abu kuma ne ne karfafa mutum ya ainihin kara masa ƙarfin gwiwa yana yi sai sa ce inna ma bu'istu li utammim makarim al-akhlaq an aiko ni da gana cika na cika makarim al-akhlaq kawai wannan shi yasa babu wani annabi da ya sifantu da kyawawan dabi'u kai babu wani dan adam da ya sifantu da kyawawan dabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim duka wani wata kyakkyawar dabi'a wata kyakkyawar al'ada da alqur'ani yake kiran dan adam da sai ka tarbo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ya ya sifantu da wani haka nan duka wata sifa da take mara kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifantu da ita ya sifantu da ita saboda haka Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka tambaye ta game da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama sai kana khuluqul qur'an alqur'an ne dabi'unsa da take tambaye sa ba ka karanta alqur'an yace ina karanta alqur'an yace to me ka gani ina ga kawo da miji to sune dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wataala yace yana daga cikin aikin da Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan baiwa da ya yi ta aiko shi zuwa ga al'ummar duniya shi ne ya musu tarbiya bayan ya karanta musu alƙur'ani ya karanta musu ya tsarkake su wato bayan ya karanta musu ayoyin Allah da kuma yi musu tarbiya shi yasa babu wata al'umma da ta samu tarbiya ta samu tarbiya ta a gani a faɗa a yi tinkaho a yi alfahari irin sahabban annabi sallallahu babu wata makaranta tun da aka kafa tarihi tun kafo duniya tun kafo duniya tun daga halittar annabi adam har mutuwa Allah ya nufi kasa ba za a taɓa samun wata makaranta da ta fitar da ɗalibai masu ilimi masu tarbiya masu gogewa masu sanin ya kamata wanda suka san abin da suke yi masu tsoron Allah kamar irin yadda makarantar Annabi ta fitar ba ko kana da wata makaranta da ta kai wannan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam makarantar da ta zama salabus din da ake karantarwa a makaranta salabus din kai tsaye daga Allah yake zuwa ba wata hukumar ilimi ba ba wasu mutane na zauna su zo rubuta maka ga abin da ake so a'a kan kai ne daga Allah ake ko salama su sannan malamin shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka danka wa salama su kuma su ne almajiransa su ne Allah ya zaba masa kuma ya zauna ya yi aikin da Allah ya sa shi tun daga farkon shi bai gaza ba bai kasa ba bai gajiya ba shi yasa yake shaidar da Allah akan wannan yace Allahumma shahad ala hal balad Allahumma shahad la isar ko ba isar ba Allah kai shaida babu shakka ya isar shi yasa mu ahlu sunna muke tutiya muke tutiya muna cewa kakaf a cikin kundin tarihi kakaf ka je ka duba duk wani gidan tarihi a duniya ba za ka samu al'umma kamar ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka cire annabawa da manzanni idan ka cire annabawa da manzanni babu wata al'umma da aka taɓa yi a bayan ƙasa tun daga kafuwar duniya har Allah ya naɗe ƙasa kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne tsarkaka su ne tsarkaka duk wani abin da kuke gani na tayaba a tare da wasu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu da abin da yake shi sharafin da suka samu kuma wanda ba wanda ya samu sai wanda ya rayuwa tare da shi shine ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido da zama a gaban su shi karatu idan ɗayan ku zai yi alfahari da irin ɗaliban da ya karantar nagartattu amintattu waɗanda suka san abin da suke yi in ɗaya mu zai yi alfahari da wannan kuma a farzanta shi da wannan har ma watakila wasu hukumomi ko wasu gwamnatoci su iya gayyatar sa su ba shi kyautar girmamawa saboda hidimtawa da ya yi wa al'umma da irin ɗaliban da ya yaye a hannunsa idan har akwai wani a cikinmu da zai yi wannan takamato annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi saboda haka muke cewa babu cin zarafi da cin hanci wato da cin fuska da musantawa da ta kai wani ya dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka ya zage su ya kafa su ba ya ce mutanen banza ne munafukai ne marasa amana ne manzo suka yi zaman munafici tare da manzon Allah wallahi duk wanda ya faɗi wannan to kai tsaye da manzon Allah yake yana so ya gaya maka ne waɗannan ba su samu malami na gari ba ba su samu tarbiyya mai kyau ba ba su samu kulawa ba yana so ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma yake jin tsoro sai ya fage da zakin sahabbansa har ta kai shi da zakin matansa da Allah ya zaba masa cin mutunci ne ba karami ba tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kaji akai wala na Aisha kaji akai wala na Aisha Allah yake faɗar wannan magana tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna tsammanin sa abu ne mai sauki amma babba ne a gurin Allah ku dubi mai cewa babba waye ne cewa babba ne Allah idan babba ya cewa abu babba ya fi tsammanin abu wataƙila yaro ƙarami wani ɗan abin da bai sa kara kai ya rinka ganin shi wani abu ko amma kai babban mutum abin da ka gan shi babba to ina kuma ga yaro wani malami yana misali irin yadda gwargwadon yadda abu yake gwargwadon yadda ke ganin girman abubuwa ya ce wani ɗansa ɗan shekara abu isa karɓuwa ne allah shi ɗansa da rama sai wani ɗansa ɗan shekara uku ne haka ko sai ya zo wurinsa sai ce baba sai haka da annasa sai ya haka baba za ka yi haka za ka yi haka za ka yi haka sai yana ganin wani abu ne a wurinsa babba babansa wani ya haka saboda haka babba in ya ce wa abu babba to babban ne bare Allah kuma al-aziz ci tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim babban ne gurin Allah saboda haka babbar magana ce wani yazo yana cin zarafin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bata su manyan aminansa manyan waziransa manyan waɗanda suka dafa masa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine wanda ya karfafe ka da nasararsa ya kuma karfafe ka da mu'minai waɗanda suka dama maka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihi Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir al-mubashirin mubashirin bil janna wa ashabi badr ashabi ridwan bai'at ridwan waɗannan su ne zaɓaɓɓun da Allah ya zaɓa wa Adam sallallahu alaihi wasallama kuma bai masa zaɓin tumin dare ba ko Allah ya wa annabinsa zaɓin tumin dare wani yanzu yana zagin su yana bacin su yana kushe musu yana lalata duk wani abu da yana ƙonana musu zato yana ƙonana musu zato wanda kuma ba haka Allah ya tarbiya ya ba wa ya ba wa al'umma tarbiya ba ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين أنا شايف kuka ji ana yi wa wani daga cikin ɗan uwanku musamman sahabban annabi ka hake ku yi wa mu'minai da mu'minai maza da mu'minai mata kyakkyawan zato ku ce wannan kage ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa ba wa al'umma tarbiyya shi ne tazkiyar da Allah ya umarce shi da shi kuma mu a wajen annabi ya yi abin da Allah ya dora masa kuma ya ci nasara gagarima annabi ya ci nasara gagarima ba a taɓa samun wani a cikin tarihi ba wanda ya ɗauko yunƙurin kawo gyara a cikin al'ummar da ya ci nasara kamar yadda annabi ya ci a cikin shekara ashirin da uku da ya yi ya ci nasarar da ɗan adam bai taɓa samun irin ta ba bai taba samun irinsa ba bai bar duniya ba sai da Allah ya ce ya cika addini cif cif ya kuma cika wa ɗan adam ni'ima cif cif اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيد الدين يشك شب شب باب وانا أبدا ذاك دون شيء كون baka same shi a cikin addinin musulunci babu wani abu mummuna da addinin musulunci bai tsawatar a kansa sauraka duk wani abu mai kyau to addinin musulunci ya zo da wanda ya fi shi kyau duk wani abu mai mummuna addinin musulunci ya tsawatar a kansa fiye da yadda kowa ya tsawatar a kansa ashe kaga babu sauran dadi babu sauran rai da za ka zo da shi da za ka zo da shi a musulunci a karba wannan ta samu ahlus sunna muke ganin girman wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam muka tsaya tsayin daka muka ce ba za a zo da bid'a ba wanda kuma ya yi zo da bid'a to ba za mu shiru ba sai mun ce wa bid'a bid'a ce sai sa a duk karatu cikin mu muka tashi godiya sai mu ce wa kullu bid'atin wannan ba maganar mu bace mu muke cewa wa kullu bid'atin annabi ne faɗa kuma muna maimaita maganar sa wannan magana da muke faɗa da jin haushin mu ka san wani baya son ji wannan magana kace wa kullu bid'ati kace kullu ai ba kullu ba akwai wata bid'a ta mai kyau akwai kaza kaza bid'a hasana akwai bid'a kaza annabi ya ce kullu kullu ce kullu bid'atin muna faɗa wannan ba wannan muke faɗa kuma rage ba mu tsara ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan a hadisin al-irbab al-misariya yana cikin musnad imam ahmad da cikin sunan abi dawud da cikin ibn majah yana cikin littafin sunnoni da yawa ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah ya zo a cikin hadisin jabir ibn abdullah wanda yana cikin sunan nasa'i da bai ce kullu dalalatin fil nar wannan shi nake faɗa kuma shi nake nanatawa kuma akan sa muke kuma ba za mu gushe akan sa ba har mutuwa sunna sunna ce bid'a kuma bid'a ce annabi shi ya hada su kuma kowanne ya bashi matsayinsa alaikum bis sunnati ya ce wa kullu bid'atin dalala to wannan ita ce tarbiyyar da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai har Allah ya cika addini cicin yace ya cika yayi a yau na cika muku addini na a yau na cika muku addini na wannan ayat ta soka a hajjin bankwana ta annabi sallallahu alaihi shekara ta goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji a ciki aka saukar da wani ayar a ranar arfa annabi yana tsayuwar arfa annabi yana tsayuwar arfa shi yasa ya zo a cikin hadisin Barid ibn Shihab wanda yana cikin sahih Bukhari wani bai hude yake cewa Umar ibn Khattab wani daga cikin malaman Yahudawa akwai wata aya a cikin littafin ku da mu malaman wato ahli kitabi aka saukar mana da wannan aya to da wannan ranar mu kai da ita ranar farin ciki in shekara ta zago za mu farin ciki a ranar sai da ya ce wace aya ce shine ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ya cika addinin ku ya cika muku ni'ima ya kuma sanar da ku a wannan ranar komai na ku ya cika ai sai murna sai na umar ce ai na san sanda aka saukar da ita da inda aka saukar da ita an saukar da ita ranar juma'a annabi yana tsayuwa arfa sauraka tsayuwa arfa idi ne ga mutanen da suke arfa kuma ranar juma'a idi ne ga duk mutanen duniya ba ranar juma'a muke wanka mai kwalliya ba ko masallaci mu haɗu rana ce ta idi saboda ka dama a ranar idin ka annabi yana tsayuwa arfa saboda haka addinin mu ya cika shi yasa imamu malik imamu malik ibnu anas imamu darul hijra kamar yadda ash-shatibi ya ka cikin littafin sa da tisa imam malik yake cewa Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da wannan ayar yace ya cika addini duk abin da wannan lokacin baya cikin addini to ba zai taɓa zama addini ba har abada sanda ayat take sauka an rufe rub duk wani abin da bai zama addini ba dabararka duk kwalokwalanka duk duk wayanta duk shakale talanta za ka gama ba zai shiga ba ba zai shiga ba an riga an ce an cika duk abin da aka ce an cika shi in ka zo da wani abu zai samu gurbi ka ɗauko fi ka cika shi da ruwa ka kuma ɗauko abin nan duro ka ce za ka ƙara ka zuya duro ɗin duk a ƙasa zai ko ban da ya cika to da ƙari a cikin addini daidai ne ke da rage akwai wanda ya isa ya rage wani abu a addini addini ya zo da shi ya ce ba addini ba ne a saurare shi sallolin sallolin ba sau na muke biyar akwai wanda ya sai zai ce ya mai da shi uku saurare shi ko ce ya mai da ita hudu sallar azhar raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu magriba uku isha'i hudu asuba biyu wani sai zai ce zai mana rage azhar mai uku la'asar mai uku ko ce mai uku da rabi ya ce magariba ko ita tun da uku ce a ban muku ita a uku asuba fito asuba ma tun da dai kun huta amma dai na rarrage muku a can wannan ai mahaukaci za mu ɗauke shi akwai wanda zai kalle shi ma da wani to yadda ka san rage a addini ba daidai ba ne to haka kage ne wanda yake karawa a addini daidai yake da wanda yake ragewa mun fi fahimtar munin rage in an ce za a rage mun fi fahimtar muni a nan aka ce azumi wata azumin ramadan wata ɗaya cif cif kwana ashirin da tara ko talatin wani zai zo ce zai mai da shi kwana ashirin game da wasu yan alƙur'ani zalla a pakistan suka ce suka ce su azumi kwana ashirin ne wasu ma suka ce kwana goma ƙarshe ne kawai azumi wai saboda Allah ya ce abin ayyamin ma'aduda yan kwanaki ne kaɗan sai suka ce saboda haka musulmi ba su gane ba ai goma ƙarshe kawai ke ba watan duka ake nufi ba to mutane sun fi fahimtar wannan yana da muni to ƙarin ma daidai yake da wannan sun ci Allah cewa ya ci kashe in ka zo ka kawo wani abu ka ce shi ma addini ne ko an baka shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ko da shekara ɗaya ne ka zo da shi sabo ko shekara ɗaya ne shekara dubu akwai da ya zo da wasu abubuwa shekara dubu kuma wasu sun kankame a matsayin addini muna ta fama da ba za ku daina ba saboda muna son su da alheri muna son su da alheri saboda ka za ku za ku daina gaya musu cewa kuwa ta da wannan abubuwa ba ku dawo da sunnar annabi tsantsa annabi bai bar duniya ba sai da ya bar mu akan turba wasu ke من حكه تركته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أنا بهم أدوبة تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما أمرت ما إن تمسكتم به ما لن تزيغوا أبدا كتاب الله وسنته النبي يا فمنا من لكم كريت بانام الله يا لنا من النبي صلى الله عليه وسلم بن سشيني بن الله tsayawa akan tafarkinsa shine shiriya wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول الا البلاغ المبين ان كوك بان بلاغ الشريعه واطيعوا الله واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون duk bai san samun rahamar Allah to ya bi Allah da manzansa ya rike alqur'ani ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya ce annabi ya koya wa mutane shine wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yake koya musu littafin Allah littafin Allah wanda shine yake dauke da shari'a shari'a da babu da ta kai ta babu wata shari'a da ta kai shari'a alqur'ani zalika alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam صلى القرآن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ينحو يد القرآن القرآن حكيم وجاءكم من الله نور وكتاب مبين haske ya zo muku daga Allah da littafi mabayyana shine alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya sanya alqur'ani ya zama rayuwa ce wanda zai rike alqur'ani shine mai rai wanda ya saki alqur'ani matacce ne وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا دول يسكي حجر القرآن يسكي حجر من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتكين له يكي تبيع بركانيا يكي بركانيا يكي a kidahumance yake tafiya Allah ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi gaba daya yayi ta ne akan tarbiya yayi ta ne akan tarbiya yayi ta ne akan alqur'ani koyar da alqur'ani yayi ta ne akan koyar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wal hikma da Allah ya faɗa hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take kunshe da hukunce hukunce wanda take ƙara bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi anan ne duka masu inkari masu ƙaryata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu babban zaniya suka samu babban zaniya ce sun yarda da alkitab ba su yarda da alhikma ba tare da cewa a haɗa suke alhikma din shine hukuncin hukuncin da annabi ke bayani su Allah ne kuma ya dora masa alhakin yayi wannan bayanin ba shi ya sa kansa ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun haka Allah ya ga masa kuma bayanin ba shi ne kirkira ba bayanin da annabi yake yi na alkur'ani waɗanda su ne hadisansa ba shi yake ƙirƙirar su ba ya yi da molanka in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da annabi yake bi sai abin da aka yi masa wahayi dan su ma Allah subhanahu wata'ala ya bashi doka ya ce kada ya ƙetare abin da aka umarce shi kada ya kuskura fastaqim كما أمرت ومن تاب معك ولا تكره كذا كم kamar yadda aka umarce ka haka nan wanda suka tuba suka bi ka su ne mu'mini su ma su tsaya kyam kamar yadda aka umarce su kada ku wuce iyaka to shi ma annabi ba da kansa da kashin kansa yake bayanin ba a bayanin Allah ne yake aiko masa da bayani الله سبحانه وتعالى يقول شيء لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا saboda Allah ya ce mu mun mu muka dauko za mu dauki nauyin bayani dan haka can da yace ni to bayyana lin nasi shi yake ga masa abin da zai yi bayani shi yasa muka ce sunna wahayi ce kamar yadda alkurani ke wahayi shi annabi tun ya faɗa kamar yadda yake cikin musnad ahmad da sunan abi dawud nabi yake cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a wa huwa mithlayhi ma'a an bana alqur'ani an bana wani abu tabbacin sa da shi ma wahayi ne daga Allah shi ma wahayi ne daga Allah waɗannan su ne irin abin da annabi sallallahu alaihi ya kunsa ya kunshi tarbiya karantar da mutane ayoyin Allah da tarbiya da karantar da su alqur'ani da karantar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yarda da wannan kunshin gaba daya to shine yarda da musulunci shine wanda zai je wa Allah insha Allah a bisa tafarki madaidaici wanda duk yayi wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa tawaye to wannan shi ne yake a dunguri da kansa yake tafiya da kansa ba man yamshi mukibban ala wajhi ahda amma man yamshi sawiyan ala siratul mustaqim wanda yake tafiya sawiyan a daidaice akan tafarki ba da shi ne wanda yake tafiya akan waɗannan abubuwa wanda duk ya saki ɗaya daga cikin wannan abu to a dungure yake yana tafiya ne da ka ta ka ka gaya mai da za a yi tafiya ta ka ka san ba za ta yi ba to wanda yake tafiya ta ka akan fuskarsa shi ne wanda ya sauka daga kan wannan hanyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule bayanin yana da fadi amma mun yi kokarin dunkule shi idan ka duba za ka ga cewa Allah subhanahu wataala a ayar farko da take cikin suratu ali imran Allah subhanahu wataala ya ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina a aya ta biyu kuma sai a bace laraba wallazi ba'atha fil ummiyina ayat suratul duha fil ummiyina nan kuma sai ya ce al-mu'minina babu shakka sanin kowa ne a tarihance annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne a cikin al'ummar larabawa duk da cewa ba iya kadai su sabonsa ya kunsa ba ba iya kadai su sabonsa ya tsaya a kansu ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam na duniya ne Allah subhanahu wataala ya ce ba sannaka illa rahmatan lil alamin sabo annabi na duniya to amma a cikin laraba ya taso da harshen laraba ya yi magana saboda a takaita al'amarin a fahimtar alkur'ani da sunna a cikin harshen larabci kare zama da kowane harshe da nashi alkur'ani kowane harshe da nashi sunna kai kana gada a ce kowane yare da nashi alƙur'anin na yaransa da dare da za su sunna ta yaransa ka gaya mu yadda ba za a samu rikici ba balarabe sai ce a cikin yaransa in an ce kaza yana kunsar kaza da kaza da kaza ba wuce shi kuma sai ce ni kuma a nawa yaran kaza kaza kaza kowa sai ka fassara shi da abinda uslubin yaran da yake nunawa kaga sai a samu sabani mai yawa sai aka takaita abin a cikin yare guda daya sai da duk inda ka je ka komo sai ka dawo larabci tukuna shi ne tushe qur'anan arabiyya saboda haka ya fito da shi daga cikin jinsin larabawa sannan larabawa nan ummiyai ne ba sa rubutu ba sa karatu san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda wannan yana wani bangare ne cikin ni'imar da Allah ya yi wa al'umma ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan jinsi wanda babu lokaci mai magana kansa sannan Allah subhanahu wata'ala a waccan ayar ce mu'minai abin da yasa ya faɗi mu'minai saboda mu'minai ne za su amfana da wannan baiwar da Allah ya yi wa su ne manyan waɗanda su amfana na kafirai ma sun amfana da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba dan komai ba Allah ya dakatar da saukar da azaba mai gamewa akan wannan al'umma saboda annabi da sallallahu alaihi wasallam yake cikin su ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun wannan wani ni'ima ce suka samu kai hatta dabba hatta dabba hatta tsuntsu hatta kowane irin halitta ta samu ta goma shi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wanda zai kowa cin gajiyar wannan aikin shine mu'min saboda shi abin ba zai takaita a nan ba zai bi shi har lahira rayuwarsa ta har abada wanda waɗannan sun ci gajiyar a nan duniya amma aka je lahira kuma za su gamu da gamansu shi yasa aka ambaci mu'mini domin su suka fi kowa amfana ko za su fi kowa amfana da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da irin baiwar da take cikin aiko shi magana ce kamar da nace mu faɗi gashi yanzu na cinye awa ɗaya circir saboda haka je ka yi ta tunani a kan wannan har zuwa waye ba kai
sadaka sadakar jari yana tafiya ne kan wanda ya mutu cikin abubuwan da ya bari na kayan gadansa akwai lambu da kayan marmari da kayan itatuwa da kusa cewa duk wanda ya shuka wata shuka wani dan adam ya ci ko wani tsuntsu ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi lada kan wannan sai ke tambaya cewa to shi wannan ya rasu cikin kayan gado da ya bari akwai lambu wanda ‘ya'yansa suka gada to zai ci gaba da samun ladan abin da ake ci a cikin wannan itatuwa kayan marmari da suke ciki a ita sadaka jariya shine abin da wato wakati wanda yake gudana shine abin da ka ɗauka ka ce gashi wannan wakati ne ba za a sayar da shi ba ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba za a kyautar ka ba wannan shine abin da ake kira sadaka jariya abin da ka bayar babu gado ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba ba za a yi kyautar sa ba to tun daga nan za ka ga an sarka ta fito tun da kaga shi wannan an gaje shi yayin da aka gaje shi mamaci yayin da ya rasu dukiyar da ya bari duka ta zama ta magada in ban da abin da ya wasiya da shi wanda bai wuce sun da zai wuce kai ya wuce sulusi sai abin da yake bashi ne a kansa da za a biya masa sai kuma abin da za a yi masa za a za a yi masa sutura da shi waɗannan su kaɗai ne ake cirewa daga cikin tarika sauran kuma duka sun zama mallakar magada nasu abin da duk suka yi da shi su za su samu ladan kai ya riga ya fita daga naka yanzu ya zama naka saboda ka lokacin da suke gaje wannan gidan gona to nasu ne kai ba naka ba a lokacin da kake da rai naka ne abinda duk aka samu aka ka samu a ciki aka ce abin daga ciki ya zama sadaka gare ka amma lokacin da ka wasu baka baka sallama shi wakati ba to ya koma na magadanka saboda ka ba maganar kuma a sai waiwayenka da da lada to haka ba su haka ba su kuma za ba su saboda haka nasu ne in kana son ka samu ladan ya ci gaba da dorewa to kai wakafin sa ka ce gashi nan fi sabilillahi la yuras wa la yuba wa la yuha ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba za a kuma ba shi kyauta ba tambaya ce ta hudu malam imamu wannan sallaci yana cewa kan bayani da ya kuma wannan yanayi ake sallah a wani yanayi na damuna wanda yanayi ne zai ba da fara a inda hajji tsakanin magana da kusa a wani wani kusa da ake yi da an gara yanayi na kuma kallon kuma da ke ruwa ya fara
sallah kowace sallah Allah subhanahu wata'ala ya sa mata lokaci wanda ake son ka yi sallah a cikin lokacinta kar ka yi ta gabanin lokacinta kar kuma ka bari lokacin ta fita inna salata kana ta'ala mu'minul kitaban mawquta farali ne mai lokaci to amma akwai rangwame da aka yi wa waɗanda za su samu kansu cikin takuruwa aka yi musu rangwame da su yi wasu salloli kafin lokacinsu ko su yi wasu salloli bayan lokacinsu wato jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko su jawo wata sallah kafin lokacinta su hada ta da wata a lokacinta ko su jinkirta wata su bari sai lokacin ta gaba ya shiga sannan su hada su wannan an yi wa matafiyi wannan dama an ba shi wannan sauki yayin da yake cikin halin tafiya yana iya hada sallolin sa biyu ya hada zahar da asar a lokacin ɗaya daga cikin su ko ya hada magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su to haka nan lokacin da ake cikin halin tsoro ko kuma halin ruwan sama shi ma an yarda mutum ya haɗa salloli lokacin da ake cikin halin tsoro wato ya zanto in an fito aka yi sallah aka koma gida ana jin tsoron sake fitowa saboda rashin tsaro musu a wasu lokuta da har ake sa kafi a ce daga 6 ko abin nan ko a ce 7 to 6 ko 7 to 5 wani abu ne da za a iya faɗa haka za ka wata kila za ku iya magarba amma ba a yi da fito lokacin isha'i ba to sai ku iya haɗa sallolin ku saboda kar ka fito kuma ka gaba da da askari saboda haka ba za ka iya fitowa ba to saboda wannan sai aka ce to ka haɗa sallar ka ku yi su a lokacin a lokacin magariba haka da lokacin da ake ruwan sama ruwan sama wanda idan aka ce za a fita a dawo da kwai takuruwa akwai matsuwa kana fita duk za ka ji to shi ma an yarda ku haɗe sallolin yayin da ruwan sama yake sauka kuka yi magariba sai liman ya ja ku a yi sallah a yi sallah isha'i wannan ga waɗanda suka riski sallah tare da liman suka riski sallah tare da liman sannan a masallaci sannan jama'a a kula cewa waɗannan abubuwa guda uku su suke sawa a haɗa sallah dan ka samu ka yi sallar da liman ka kai sallar ka kai kaɗai a gida yayin da ka koma gida ka kasa fitowa ka za ka yi sallar ka kaɗai dan ka samu sallar tare da liman sannan ka same ta a masallaci sannan ka same ta jami'i saboda haka in ya zanto ba a masallaci bane ba musalla ba a musalla ne misali a wannan filin ku ne a kasuwa kuke haɗuwa ku yi sallah ko a ƙofar gida kuke haɗuwa ku yi sallah wannan ba za ku haɗa salloli ba don ba musalla masallaci ba sannan ya zanto tare da imam a masallaci abin da ta ce a masallaci kaga yanzu mutum a gidansa dan ana ruwan sama da bakin ƙwarya ko da bakin duro ne ake ruwan sama ba zai ce ku zo mu haɗe ya tara matarsa da ‘ya'yansa da da barorinsa ya ce ku zo mu haɗu mu haɗa sallah don mu samu jami kuma ga ni ne ne ai ba masallaci ba ne ba ba za ku yi wannan ba ba za ku yi wannan ko ka zo ka samu an riga an yi an yi sallar magriba ka samu an zama sallar magriba isha'in za'i ba za ka ce bari in gudu in yi garba ta da same su a nan babu babu baka samu jam'an ba tunda kai baka samu jam'i ba sai baka same shi tare da liman ba saboda haka baka da wannan rukhsa sai kai sallar kai sallar ta a lokacin da saboda ka makara to sannan wasu sannan wasu daga cikin malamai kamar malikiya suna ganin cewa idan akwai hadari mai tsanani ana iska misali ka san wani hadari in ya haɗu za ka ga rugugugugu ana iska duk da cewa ruwan bai sauka ba amma dukkan alama tana nuna cewa ruwan zai iya sauka to suna cewa daidai yake da ya sauka saboda ka shi ma ana iya haɗa talla wanda daga cikin abin da malikiya suka keɓaita da shi cikin sauran mazahir cewa ana ana magana akan al-matar al-waqi' wal mutawaqqa wanda yake cikin yi ko wanda ake sa ran za a yi shi ma ba wai hadari buji-buji ba haka ba sama-sama wanda ba zai tsorata ka ba a hadari wanda da ka ji shi in kana iya fita ma ba za ka fita ba kana jin tsoro to irin wannan suna cewa shi ma za a haɗa sallah duk da cewa wasu daga cikin su suna cewa in har ba a yi ruwan ba to za ka yi sallah ka da yi sallar ka daga baya in har ruksar ta tabbata to babu hikimar a sake cewa ka sake ta duk abin da ruksa ta tabbatar da shi to babu magana a sake yin ta kuma bayan an riga an yi shi wannan su suke sawa a haɗa sallah ba wai kawai dan an yi dan yayyafi ba kuma shi ke sai a da sallah ba wai kawai dan an ɗan hadari ya dan fara tasowa ba sai a da sallah ba dan ana dan a ya zamana akwai wani abin da zai iya sa a samu harci a wasu daga cikin malamai sun yi ilhaƙin kamar irin su duhu mai tsanani irin su tabo mai tsanani duk da cewa ko yanzu alhamdulillah ba wannan yawanci akwai sola a hanya a hanyoyi ko kofar gidaje akwai fitilu da sauransu irin wannan duhun da ake iya samu a wancan lokacin yanzu bai ba iya samu su ba zuwa ta tsanani sanyi da tsanani sannan duka wani abin da zai jawo harci duk wani abin da idan ka ce za ka raba sallolin biyu zai sa ka cikin takuruwa ya halatta ka da sallah a saboda shi saboda hadisin abdullahi dan abbas yana cikin sayo muslim yana karantarwa lokacin azahar abin da lokacin azhar da asar lokacin azhar yazo sai wani ya rika cewa sallah sallah wato irin irin irin masu yan yan banna iya din sallah sallah wai shi ibn abbas ne yake karatu yake karatu yana ga sallah sallah sai banza da shi saboda haka aka gama lokacin sallar azhar yayi har da asar sannan sai ya tashi ya hada ya ce to wannan sunna ce ya ce wannan abin da nai sunna ce ba ruwan sama aka yi ba kuma saboda annabi ya yi wannan a madina ya haɗa sallah ba tare da ruwan sama ba ba tare da da tsoro ba aka tambayi ibnu abbas me yasa yayi haka yace arada an la yuhaddisa ummata ay la yuqi la yuqi ummatahu fi al-haraj kada jefa al'ummata cikin kunci ma'ana dukkan wani abin da zai jefa al'umma cikin kunci to ya halatta a hada sallah saboda shi shine abinda malamai suke cewa al-haratu marfu'un an hadhihi al-umma duk abin da zai jefa wannan al'umma cikin kunci wa maza ala alaikum dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addini ba saboda ka dan misali likitoci ne za su shiga tiyata aikin tiyata aikin tiyata nan za a shiga kafin azhar amma wata kila za a kai kusan magariba ana yi kun san akwai irin wannan tiyata to sai su hada sallah ta da asar za su yi ta azhar su yi azhar su yi la'asar sai su shiga aikin tiyata to ko da magariba ta yi babu wani abu sun riga sun yi sallar su talata dan a dauke wannan harka wani haduwa ce aka yi wanda idan aka rabu haduwa ba za ta yi ba sai a zahar ta yi ake ga in aka ce a tafi a yi alwala ai wasu guduwa ba za su kuma ana son kowa ya zauna a yi wannan tattauna sai mu ce a ci gaba da biki amma ba abin da ya shafi al'umma ko shafi maslaha addini ba wai taron siyasa ba taron kasuwanci kuna tattauna wani business ana magana akan abin da ya shafi al'umma ko ya shafi addini to wannan idan kuka ga rabuwar ku ba za ta sasa kuna iya jinkirta azhar ku haɗe ku yi da asar saboda rashin rabuwar za ta jawo haraci duk abin da zai jawo haraci ya shiga karkashin maganar Abdullahi dan Abbas arada an la yuharrija ummatahu na fatan wannan ta zanto
mutum ne ya zo sai aka sallama zuwa na shiri mai yi sai ya fita sai kuma masallaci kuma an yi magarbar da za a yi shar sai zai iya hadewa
sai ya haƙuri shi haƙewa haƙƙin liman a fahimta ba haƙƙin mamu ba ne shi liman shugaba ne a masallacinsa shugaba ne a masallacinsa wasu mamu idan suka zo sallah su suke liman yayin abin da suke so ba daidai ba ne idan fikihun liman ya bashi shi cewa bai kai a haɗa sallah ba to ku haƙura ku tafi gida in Allah ya yi zazzaban a samu juma'ar abin nan a samu isha'i sai ka zo ka samu in Allah ya kuma ruwa zai sauka ko wani abu to shikenan kai da ba dora maka ko ba sai abin da za ka iya amma ba za ku sa liman gaba ba akwai waɗanda suke raba masallacin sai a ce to in ba za ka haɗe ba mu guri sai a tura wani don mu haɗe ku zo ba daidai ba idan liman ba zai haɗe musu ka haƙura kar ku matsa masa kar ku hayayyanko masa kar ku ce za ku yi masa wani wa'azi kar ku ce ya takura mu in ba za ka iya sallolin ka a nan maka sake masallaci abin liman ko a sake masallaci ba haka